أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين ابتغوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القرب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس والذي كتاب خاشم الإلباس الشيخ السيد إبراهيم إنياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين jiya mun fara magana akan magana bisa da'awar da Yahudawa suke yi da Nasara wajen jingina kansu ko wajen jingina Annabi Ibrahim da addininsu. Yahudu na jingina shi zuwa ga addininsu na Yahudanci, nasara na jingina shi zuwa ga addininsu na nasaranci kai wani lokaci har mushirikan larabawa masu bautar gunki in wasu daga iskar nishadi sai su rika jingina kansu zuwa ga annabi ibrahim to sai allah ya tattara su gaba ɗaya musu kuɗin goro ya gaya mana wane ne annabi ibrahim kala sai allah ya ce tabri'atan li ibrahim don kuɗuɓɓutarwa don kubutarwa ga annabi Ibrahim, cewa ma kana Ibrahimu Yahudiyan, annabi Ibrahim bai kasance ba Yahude ba, annabi Ibrahim ba ba Yahude ba ne ba, wala nasaraniyan bai kasance ba nasari ba, annabi Ibrahim ba ba nasari ba ne ba, walakin sai dai kana hanifan annabi Ibrahim ya kasance ya kauce ba dukkan wani addini da ba na gaskiya ba ya tsaya akan addini na gaskiya. musliman musulmi ne annabi ibrahim annabi ibrahim a addinin ku na yahudawa kuna da'awar wani da ba allah ba kuna kiran shi allah wannan kafirci ne wannan ku kun san bai dace da annabin allah ba annabi ibrahim haka nan kiristoci a nasu addinin suna da'awar suna kiran wani da suna allah to wannan kafirci ne don haka wannan bai dace da annabin allah ba annabi ibrahim annabi ibrahim ya bauɗe ma dukkan wani addini da ba na gaskiya ba annabi ibrahim musulmi ne wa ma kana min al-mushrikin kai kuma mushrikan maka annabi ibrahim wa ma kana min al-mushrikin bai kasance cikin mushrikai ba duk da su ma yahudi da nasara din wato mushrikai ne to amma sau da yawa a idan alqur'ani kaji ya ambaci yahudi ya ambaci nasara kuma ya zo ya sake magana akan mushrikai to a irin wannan halin alqur'ani yana magana ne ga waɗannan ga waɗannan kuma in yace mushrikai to a wannan lokaci yana magana ne akan mushrikan larabawa ainihin mushrikan makka saboda baya cikin mushrikai annabi ibrahim ba bayhude bane ba nasari bane kuma baya cikin mushrikai yawa inna aulan nas inna aulan nasi mafi cancantan mutane a haƙuhum mafi cancantan mutane wanda suka fi dacewa da annabi ibrahim suke kan abinda annabi ibrahim yake kai suke daidai da abinda annabi ibrahim yake daidai da shi a lallazi na taba'u su ne waɗanda suka bi annabi ibrahim fi zamanihi a zamaninsa waɗanda suka bi annabi ibrahim suka yi imani da su da annabi ibrahim to su ne fa suka cancanci su danganta kansu ga annabi ibrahim sannan wa hazan nabiyyu sannan wannan annabi wa kenan muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad tsiran allah da aminci su tabbata a gare shi sauraka annabi ibrahim waɗanda suka bi shi a zamanin shi suka yi imani da shi su ne mutanen annabi ibrahim sannan annabi muhammadu shine na annabi ibrahim don me don yana kan abin da annabi ibrahim yake kai na tauhidi da kaɗaita allah sannan wallazina amanu sannan waɗanda suka yi imani almuslimuna sune musulmai waɗanda suka yi imani da annabi musulman nan da suka yi imani da annabi to sune mafi cancanta da kasancewa suna annabi ibrahim ne li'annahum ala dinihi dan su suna kan irin addinin da annabi ibrahim yake kai suna kan irin addinin da annabi ibrahim yake kai shine ainihin musulunci kenan suna kan abin da annabi ibrahim yake kai wallahu shi allah waliyul mu'minina shine majibincin lamarin mu'minai Allah shi yake jibintan lamarin muminai, Allah shi yake dafawa muminai, yake jibintan al'amuransu na zahiri da baɗini.
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشكرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون وانا آية da mu karanta ta sauka ne a lokacin da Yahudawa suka kira Ammaru bin a Mu'azu bin Jabalin da Ammaru bin Yasir da Huzaifatul Yamani cewa su zo su shiga addinin Nasaranci su zo su shiga addinin Yahudanci su shiga addinin Yahudanci shine sai Allah subhanahu ya ce Allah subhanahu wataala ya ce waddat ta'ifatun wasu jama'a sun so min ahlil kitabi daga cikin ma'abota littafi yahudi da nasara law yudullunakum ina ma da za su batar da ku su mai da ku kuma mushrikai kamar yadda suke mushrikai amma yudulluna ba wanda za su batar illa anfusahum sai kawo kansu kawai li'anna isma li'anna isma idlalihim alaihim saboda zunubin kokarin batar wannan yana kansu ne yawa zunubin su na kokarin batar da ko yana kansu ne amma yashuruna sun ko ba su san haka ba ya alal kitabi ya kuma zuwa littafi waɗanda aka bai wa littafi su ne yahudi da nasara lima mene me yasa ne me yasa takfuruna kuke kafircewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah alƙur'ani shine alƙur'ani ko antum tashaduna alali ko kuna sane kuna halarta kuna ganin irin mu'jizoji da ainihin marin jayen hujjoji da suke cikin alƙur'ani kuna shaida da wannan amma kuke kafirce ma alƙur'ani me yasa kuke yin haka ne
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi su ne yahudi da nasara lima mai yasa talbisuna al-haqqa kuke cuɗanya gaskiya bil batil da ƙarya me yasa kuke yin haka ne wa taktumuna al-haqqa sai ma ku rika boye gaskiya ma'ana sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke cikin al- littafin ku ku rika boye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kun san gaskiya ce ku rika boye sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a cikin littattafan ku kuna sane taqaddama fi suratul baqara irin wannan ayar ta gabata a cikin suratul baqara
وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار واكفروا آكره لعلهم يرجعون
وقالت طائفة من أهل الكتاب وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت طائفة سوى جماعة ونينكي من أهل الكتاب دقا ما أبو تعالى تافي سي سكتشي اليهود سنة دي يهودا وانا تلك تيما وصل daga cikin yan uwansu kun san dabarar da zamu yi yanzu to abin da zamu yi shine wasu daga cikin yan uwansu suke gaya mawa su ahlul kitabin a junansu kenan sai suke ce musu aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abin da aka saukar ma waɗanda suka yi imani mana kuma ku ce kun yi imani da alqur'ani wasu daga cikin jama'a suke gaya mawa haka ma'ana shine alqur'ani shine alqur'ani wajahan nahari a farkon yini a farkon yini awwalahu a farkon yini idan gari ya waye ku je ku samu annabi ku ce to kuma dai alhamdulillahi yanzu dai kun fahimci gaskiya don haka kuma kun yi imani kun ba da gaskiya da shi amma wakfuru bihi akhirahu yamma na yi ƙarshen yinin kenan sai ku kafirce ma alqur'ani sai ku kafirce ku fitar daga musulunci la'allahum dan ko hakan zai sa su almu'minina su mu'mine kenan yarji'una su ma su dawo an dinihim gabarin addinin su wato hikimar su shine su yahudu suna da littafi wanda aka baiwa annabin su annabi Musa aiko shine a taura ko ba haka ba kamar yadda nasara su ma suna da littafi wanda aka baiwa annabin su annabi Isa ita ce injila yadda yake sun caccanza sun sun caccanza sun ƙara sun rage yawa abinda su ga yayi bai musu ba su cire shi kawai abinda su ga yayi musu ba abinda suka ga yayi musu ba shi a jiki su sa to amma dai dukkanin a larabawa larabawa sun sani cewa yahudu da nasara sun iya karatu sun iya rubutu su sun iya karatu sun iya rubutu yawa dama su suna karatu suna yin karatu suna yin rubutu an gane kamar yadda muka faɗa a can karatunmu na baya ita a taura an saukar da ita da yaren ibraniya ne ita kuma injila greek yaren yunan girkanci to duk sun iya rubutawa sun iya karanta da waɗannan yarurrukan to kaga su mushirkan laraba mafi yawan su ummiyai ne ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba sauraka su mushirkan laraba suna kallon su a matsayin a matsayin malamai to kuma shi malami sau da yawa akan kalle shi sai a rika kwatanta abin da yake yi to shine ya suke wannan hikima da suke wannan hikima suka ce to ku imani da ainihin alqur'ani da safi idan mu'minai suka ga kun yi imani zuwa yamma sai ku ce kai wallahi kun fita ko kun bar addini nan wannan zai sa mu'minai sai wasu daga cikin su ce a to ai kuwa waɗannan malamai ne gashi sun yi imani ɗazu da safe da annabi kuma yanzu gashi sun zo sun sun yi sun bar addinin ba za su yi wannan haka kawai ba kila akwai wata matsala da suka gani ne a addinin sai su sa mu'minai su ma su yarda sauraka haka ya kamata ku yi annabi ya sha fama da mutanen nan to shine sai ku ba idan kuka yi haka yarji'una an dinin ko wannan zai sa su muminai su su bar addinin su
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يهاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم sai suka sake cewa wala tuminu kar ku yi imani ana fahimta ayar a sa mata ido da kyau akwai takadimi da ta'akhiri a cikinta sannan akwai kuma jumla mu'tarida a ciki suraka sai an sa da kyau sai tsanan a fahimci yadda fasaran ayan yake wala tuminu kar ku yi imani to sai ka ce an yi uta a hadon an gani cewa za a baiwa wani mutum ɗaya mislu ma utitum irin abin da aka ba ku kakku imani cewa za a baiwa wani mutum irin abin da aka ba ku illa liman tabi addinakum sai wanda ya bi addinin ku an ga yadda karatun yake saboda mustasna da mustasna minhu sai aka fara gabatar da mustasna minhu din akan musa aka fara gabatar da mustasna akan mustasna minhu mas'ala ce dai ta arabiya ban cika san dauko ta bane saboda ya kamata ko da yaushe ka rika mura'atin waɗanda ɗalibanka ko da yaushe ka sa ɗalibai ne a gaba ba ilimi a gaba ba wannan kusan abin da shi yake yawan gaya mana kenan shi ma Abdullahi Awais yana cewa ko da yaushe ɗalibi ya kamata a sa a gaba ba ilimi ya kamata a sa a gaba ba abin da ake nufi shine akwai ɗalibai na arabiya yasa ku gani ba na mai da hankali akan maganan abin da ya shafi matsala arabiya haka sosai saboda mene saboda akwai ɗalibai na arabiya akwai kuma ɗalibai na suluki kawai yawa ko su to saboda haka a nan dai idan an kalli karatun da kyau to za a fahimci yadda aka samu takdim da ta'khir sannan kuma ga jumla mutarida a ciki don ma'anan jumla mutarida shine kana wata magana kana wata magana kafin ka gama ta sai ka shigo da wata a tsakiya kuma sai ka je ka dora waccan shine jumla itirabiya ko kuma a ana maganar ana maganar wani kafin a wuce sai kuma a shigo da ta wani kuma a tsakiya kuma sai a barta kuma sai a sake yin waccan din anan Allah yana magana yana magana akan abin da suka faɗa na koma kan ayan za a sake fahimta da kyau Allah yana magana akan abin da suke faɗa magana su yake ɗaukowa to kafin ya kai ƙarshen magana nasa kuma sai ya shigar da tashi dan ya yi musu itirazi kamar kai ne ka ce ƙala rasulullahi kafin ka faɗa hadisi sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam ai ba wannan sallallahu alaihi wa sallam din annabi ya ce ko to wannan jumla ce yi itirajiya kai maza kai ma annabi addu'a sannan sai ka ce innamal a'malu bin niyyat ai wannan ce magana ta shi to wannan jumla ta tsakiya tana ce mata jumla ce a itirajiya to shi ma anan akwai jumla itirajiya sannan akwai taqdim da ta'khir an gabatar da mustasna akan mustasna minhu abinda karatun sai ka ce wala tu'minu kar ku imani ma'ana la tusaddiqu kan ku gaskata an yuta a hadin mislama otitum haza kalamuhu wannan maganar su ne to shine in ka ce wala tu'minu kan ku imani sai ka ce an yi uta a hadin mislama otitum a ce za a baiwa wani mutum daya irin abin da aka ba ku to sai kuma ya ce illa liman tabi adinakum sai ga wanda ya bi addinin ku to daidai nan maganar su ne suke yi wa junansu akan su fa to daidai nan sai Allah ya shiga da tashi magana ce kul ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam innal huda hudallahi shari'a kawai shari'a Allah ce wa ma adahu dalalun duk abinda ba shari'ar Allah ba bata ne an gane to sai ka zaka ce an yu au yuhajjukum inda rabbikum ko kuma su kawo muku dalili kar ku karbi wani abu nasu da suka zo da shi sai sun kawo muku dalili wanda za su zamanto sun kafa muku hujja da shi a wajen ubangijinku la taqbalu kan ku karba hatta ya hatta ya hatajju alaikum har sai sun kafa muku hujja inda Allah tabaraka wa ta'ala a wajen Allah mai girma da daukaka ma'anan magana malam da ɗauko shi ne kamar yanzu misali yanzu ba muna karatun ahalari a nan masallacin ba mun gama mun shiga ishmawi to shikenan a yanzu da muke karatun ishmawi kuma misali na zo na fasara ishmawi sai rika ɗauko mas'alolin muktasar muktasar shine babban littafi na mazhabin malikiya wanda da ake karantawa a zauruka banda misali wanda mutum zai siya ya nazari inda a zaurka ne kusan shine babba to misali ina karatun wannan littafin sai zama to ga littafin da nake karanta ishmawi sai in bari ya rika ɗauko matsalolin da ke cikin muktasar kai yanzu da kake koyar da mutane ishmawi yaushe ka zaka bar kuma ishmawi kace zaka ɗauko matsalar muktasar kuma kace so kake su fahimta to wannan shine sanya ilimi a gaba sama da sanya ɗalibai a gaba to wannan shine Allah ya dace da mu qul innal innal fadla ga ya musu da ya muhammadu shi falala biyadillahi yana ga hannun Allah ne falala yana a hannun Allah ne yu'tihi yana ba da ita man yasha ga wanda ya so ne dan haka famin aina lakum daga ina kuka samu annahu cewa shi Allah la yu'ta ahadun ba zai annahu cewa shi sha'anin da lamarin ta ina kuka samu annahu cewa sha'anin da lamarin la yu'ta ahadun ba za a baiwa wani mutum ɗaya ba mislama utitum kamar abin da aka ba kowa ya gaya muku wannan ta ina kuka samu falla dai a hannun Allah yake shi kuma Allah bai gaya muku wannan ba saboda wallahu shi Allah wasi'un falalarsa kasirul fadali falalarsa mai yalwa ce alimun masani ne biman huwa ahluhu da wanda kuma ya dace a baiwa falalar duk da tana da yawa amma fa akwai waɗanda suka dace Allah to shi ya san ina ya dace ya sanya falalarsa Allah ya dace da mu
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنطار يؤديه إليك يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يعديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يعده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بأحده واتقى فإن الله يحب المتقين الله يجي يختص برحمته من يشاء الله ينا كبنت وندي غلاماني ده رحمة الله rama a hannun Allah take yana keɓantan wanda ya so ne sai ya bashi ita wallahu shi Allah zul fadlil azim ma'abucin falala ne mai girma wa min ahlil kitabi akwai daga cikin yahudi da nasara su ne ahlil kitabi man wanda in ta amanu in ka amince mai bikin ɗarin da dukiya mai yawa malin kasirin shine dukiya mai yawa kace wani eh dala ga dukiyar nan mai yawa miliyan kaza ne dan aje min ita ko kuma makila ko yaranta a wajen kanku duk dai abin da ya kama da haka dai wani sha'ani na dukiya ya shiga tsakaninku komi yawan dukiyan yu'addihi ilayka zai dawo maka da shi li amanati saboda amanar da yake da shi kaman wa kenan ka abdullahi bin salamin kaman abdullahi bin salam aw da'ahu rajulun alfan wa mi'atai uqiyatan ko uqiyatin zahaban ya wani ya ba shi ajiyar ukiya dubu ɗaya da ɗari biyu na dinari fa'addaha ilahi kuma ya dawo mai da dukiyar shi lami lafiya ba abin da ya ci ta ba abin da ya taɓa ta wa minhu akwai kuma daga cikin ahalul kitabi man in ta amanu bi dinari wanda in ka amince mai da dinari ɗaya in naira dubunka ka amince mai la yu'addihi ilayka ba zai dawo maka da shi ba li khiyanatihi saboda ha'inci shi illa ma dumta alaihi qa'iman sai wanda ka tsaya tsayuwar mai daka akan shi ka tsaya tsayuwar mai daka kana bibiya ba dare ba rana ka zame mai dan ana ce to sannan zai biya ka amma ba ka ba wallahi cinyewa zai wa huwa wannan shine Ka'ab bin al-Ashraf shine Ka'ab bin al-Ashraf aw da'ahu rajulun dinara wani daga cikin sahabbai ko wani daga cikin mutane da ya bashi ajiyar dinare guda daya faja hada huye musu cewa wallahi shi bai bashi ba wa marar da hu ilai bai dawo mai da shi ba ya cinye wannan dinare ɗayan me yasa suke yin haka zalika bi annahum wannan saboda wai su din nan saboda wai su kalu suna cewa zalika wannan bi annahum saboda su kalu suna cewa ne laisa alaina fil ummiyina al arabi sabilun ai ba mu da ba wani zunubi akan mu dan mun ci dukiyar waɗannan waɗanda ba su iya karatu da rubutun ba suna nufin larabawa wato shi bai wuce kamar yadda muka taɓa faɗa a baya shi kadai ne fa mutum shi a wajen shi shi kadai ne mutum da ya cancanci ya zama mutum sauraka da dukiyar wasu da dukiyar mutane da jininsu da mutuncinsu da rayuwarsu a wajen bai hude da ita da na dabba duk ɗaya ne sauraka a tunaninsu don sun ci dukiyar wani balarabe shi suke kira da ummiyai su suke kira da ummiyai waɗanda wai ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba to wai don sun ci dukiyarsu babu komai Allah ya ce wa ya ƙulu na alallahi kaziba suna faɗin ƙarya a haƙƙin Allah in isbati zalika ilaihi da dingina wannan izuwa ga Allah wace suke su wajen Allah ba komai dan sun kashe wani ba komai dan sun ci dukiyar wani ba komai dan sun zubar da jinin wani ba komai suna faɗin ƙarya a haƙƙin Allah wa hum ya'lamuna alhalin sun san ƙarya suke faɗa annahum kazibuna sun san cewa su maƙaryata ne bala eh lallai ai sha'anin ba yanda suke zato bane ba sha'anin bayan da suke zato ba ne man aufa bi ahadihi duk wanda ya cika da alkawarinsa Allah zai ahada Allah alaihi wanda ya ma Allah alkawari da shi wattaqa ittaqa Allah kuma ji tsoron Allah fa inna Allah lalle shi Allah yuhibbul muttaqin yana son mutane masu jin tsoron sa
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين waɗannan da ya shitaru na suke musanyo ya stabdilu na suke musanyowa bi adillahi alƙawarin Allah suke musanyo alƙawarin Allah shine amanati amanar da Allah ya danka a hannunsu wa aimanihim halafihim da kuma rantsarantsan da suka yi suke musanyo ta halafihim kazibina da ƙaryan rantsuwan nan nasu da suke yi na ƙarya suke musanyo ta da samanan kalilan wani dan kuɗi dan kankani na duniya min amrud duniya na daga al'amarin duniya ulaika waɗannan la khalaqa lahum ba rabo a gare su la nasiba lahum ba su da rabo fil akhirati a lahira duk wanda zai canza wani abu na addini duk wanda zai amfani da wani abu na addini don ya ci duniya to wannan tabbas ba shi da rabo a wajen Allah an ce wata rana shedan ya kawo ma fir'auna gaisuwar ban girma eh a matsayinsa na tuburarru ba ai zo ya gaisa ce ranka ne na zo gaishe ka ne shedan ya shedan ya gaya ma fir'auna ja a wane ne yanzu dai muna nan karkashin tutar ku na nan ku ne muku biyayya je je fir'auna kenan ce ai duk wannan aikin duk aikin ku ne muke yi sai shi dai ce a ranka ya dade ai kun wuce mu kun wuce mu a aikin nan ku fa sun ku fa cewa kuka ku ne ubangiji ku ne Allah ana rabbukum al'ala ai ku sha'anin ku ai sai dai ku din kawai sai ce to ai dai yanzu na nan dai a karkashin ku duk dai ku kuka tura mu har muka zama haka to dai aka dan yi tattaunawa sai shi dai ce to yanzu dai na yarda cewa da ni da kai babu mafiya sharri a gare a kamar mu ni da kai mafi kowa zamantowa sharri waye na ukun mu to waye na ukun mu sai ya ce to na ukun mu shine man akala duniya bi dariqil akhirati shine wanda ya rika cin duniya amma ta hanyar lahira an gane addini ne kaman abu ne zai zo da shi kaman addini kuma ya nuna mutane addini ya dora su akai da sunan addini a karkashin wannan abin kawai duniya ce ita yake nema da wannan abu to shine na ukun shedan da fir'auna wajen lalacewa Allah subhanahu wataala ya gyara mana zukatanmu to wannan kenan sauraka ba su da rabo a lahira bayan nan wala yukallimuhumullah wala yukallimuhumullah Allah ba zai magana da su ba ghadaban alaihim dan fushi da Allah yake yi da su wala yanzuru ilaihim ba zai kallo zuwa a gare su ba amma kallo na rahama ayyar yarhamuhum ba zai musu rahama ba kallo na rahama ne Allah ba zai musu ba amma shi ci da ganin Allah suna ta'alliki da dukkan ka'inai suna ta'alliki da dukkan ainihin a maujudai ji da ganin Allah suna ta'alluki da dukkan maujudai maujudan kuwa waɗanda suke da halaccin samuwa ne ko waɗanda suke da wajabcin samuwa akwai samamme samamu da suke da halaccin samuwa kamar ni da kudin nan na'am la khalaqa na'am ina magana akan ji da gani na Allah ko yawa ji da gani na Allah suna ta'alliki da mumkinai ko mu ce maujudai su maujudai akwai waɗanda suke ja'izul wujudi ne samuwarsa halas ce kawai saura a kwanaki kar kuma ta mun fara magana akwai halas na hankali akwai ja'izi a hankali akwai wajibi a hankali akwai mustahili a hankali yawa in aka ce ja'izi ja'izi a hankali shine abinda a iya cewa akwai shi kuma a iya cewa ba shi wanda ba dole ba ne samar da mu a wajen Allah ba dole ba ne ko ba ka ba samar da dukkan halittar da Allah ya samar ba dole ba ne Allah ya gara ma yake samar da mu ko ba ka ba ba mai ce mai don me to saboda ka ji da ganin Allah sun rate da dukkanin samammu sannan ji da ganin Allah sun rataya da maujudin da ba shi da farko bai da ƙarshe wanda yake da wajibul wujudi mana ji da ganin Allah sun rataye da zatin shi Allah yana jin zatinsa yana kuma ganin zatinsa an fahimta saboda haka ba abin da Allah bai gani da ake cewa la yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba ana nufin Allah ba zai musu kallon rahama ba kallon da Allah zai musu kallo na akuba da azaba zai musu Allah ya kiyaye mu to shine abin da ake nufi yawmal qiyamati a ranar tashi alkiyama sanan wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba ba zai tsarkake su ba walahum azabun alimun azaba mai radadi ta tabbata a gare su
وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه كل لتحسبوه دياي لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومنهم wa wa'inna minhum lallai akwai a cikinsu ma'ana suwa kenan ahlul kitabin nan dai ahlul kitabi su dai ahlul kitabin nan la fariqan akwai wasu jama'a cikin su da'ifatar wasu jama'a yalwuna alsinatahum sai su rika karkata harasan su bil kitabi da littafi ma'ana in at-taura za su karanta ko za su karanta abin da ya shafi injila sai su karkata harshen su ya zamanto sun karanta abin da ba shine a rubuce a littafin ba litahasibuhu ko litahasabuhu don ku zace shi saboda ita hasiba tana daga cikin wasu fi'ilai guda tara wanda ita fi'ilinta mudari'i ma binta dai awon fa'ila ne amma mudari'in yana zuwa da fuska biyu ko ka ce fa'ila in ka ce fa'ila hasiba kenan ko ka ce ya hasibu kaga ya fi'ilu kenan ko ka ce ya hasabu ya fa'alu duk yana zuwa da waɗannan fuskokin saboda shi sa zaka kira'ar ko a ce wannan ko a ce wannan litasibu dan ku zace shi min alkitabi cewa wai daga littafi yake allazi anzalahu la wanda Allah ya saukar wa ma huwa min alkitabi alhali ba daga littafi yake ba su suka kaga su suka canza harshen su wajen karantawa wa yaquluna sai su riga cewa huwa min indillah wai wannan abin da suke faɗa daga wajen Allah ne wa ma huwa min indillah alhali ƙarya suke ba daga wajen Allah bane wa yaquluna ala allahi alkaziba suna faɗin ƙarya a haƙin Allah wahum ya'lamuna alhali sun sani annahum kazibuna alhali cewa su makaryata ne wa nazala wannan ayar da zamu karanta ta sauka ne lamma qala nasara najarana lokacin da nasaran najarana waɗanda suka zo wajen annabi din nan suka ce ko inna isa cewa annabi isa amarahum an yattakhizuhu an yattakhizuhu rabba suka ce ma annabi wai annabi Isa ne ce ya ce wai su rike shi Allah mu fa annabi Isa ne ya ce mu rike shi Allah dan haka mu babu da wani laifi sai Allah ya saukar da wani ayat dan ƙaryata su
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون يعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله ما كان بكما تبي تنشنت ma kana yin bagi bai kamata ba bai cancanta ba alli basharin ga wani mutum an yi utiyahu an yi utiyahu Allahul kitaba Allah ya bashi littafi ita ce injila wal hukuma ya bashi hukunci ayil fahama li shari'a shine fahimtar shari'a shine al hukuma din wan nubuwata sannan ya bashi annabta sun mai kula da nasu sannan kuma ya zo ya ce ma mutane kono ibadan li ku zamo bayina kono ibadan li ku zamo bayina min dunillahi ba Allah ba babu mutumin da ya dace a ce yayi haka walakin sai dai ya kulu zai ce musu ne kono rabbani ne ku zama to malamai masu aiki da ilimin ulama a amili na sune masu ai malamai masu aiki da ilimin sa bima kuntum tuallimuna alkitaba a kira'a da ka karanta da abinda ku kasance kuna karantarwa bima kuntum tuallimuna alkitaba da abin da kasance kuna karantarwa na littafi kenan ko ko bima kuntum ta'lamuna a wannan kira'ar da abin da ku kasance kuna sani ai ta'rifuna alkitaba ku kana sanin shi na daga littafi wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da ku kasance kuna darasin shi kuna maimaita shi a tsakaninku tatadarusunahu bainakum kuna maimaita shi kuna karanta kuna biyawa kuna ƙara ninawa a tsakaninku ala ya amurkum
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا ي- ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون sannan wala ya amurkum ko wala ya amurkum duk ana karantawa sannan kuma bai dace a cewa ya umarce ku an tattakhizul mala'ikata ku- ku riki mala'iku a ce ku riki mala'iku wan nabiyina ko annabawa arbaban ababan bauta ba su waye suka rike mala'iku kamar takhazatu sa'ibatul mala'ikata kamar yadda waɗanda ake ce masa'ibawa su mala'iku suka ɗauka su suke bauta mawa wal yahudu uzairan yahudu suka riki uzairu matsayin shine Allah a wajensu wannan nasara isa su kuma nasara suka riki annabi isa to babu annabin da zai ce ku yi haka a yamurkum bil kufri yanzu shin annabi zai umarce ku da kafirci baya- ba da is antum muslimuna bayan da kuna musulmai kawai kuma sai ya ce ku kafirta ku kama bauta ma wani Allah la yin baki zalika wannan ba zai kamata ba bai kamata ba kuma ba zai kamata ba annabawa suna kiran mutane ne gabarin shirka gabarin tsafi gabarin bauta ma wani Allah ba kuma su za su kira zuwa a bauta musu ba babu wani annabi da zai yi haka
وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأقضتم على ظالكم إصري قالوا أقررنا قال فاجهدوا وأنا معكم من الشاهدين
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ واذكر أنبتا مصر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخذ الله لوكتين دا الله يرقي ميثاق النبيين أحدهم القور النبوة wato lokacin da Allah zai turo zai rike alkawari ga annabawa bisa sha'anin annabtar annabi Muhammadu lamma ataitukum yayin da Allah ya baku ya zo muku min kitabin ya baku littafi wa hikimatin ya baku hikima sun maja'akum rasulun sannan sai wani annabi ya zo muku babba musaddiqun mai gaskatawa limama akun da abin da yake tare da ku min alkitabi na littafi wal hikmata da hikima wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shine annabi muhammadu tsiran Allah da aminci su tabbata a gare shi la tu'minun bihi za ku yi imani da shi wannan sai da Allah ya rike wannan alkawarin ga annabawa sannan ya aiko su wala tansurunnahu za ku bar addinin ku ku dawo ku zama mabiyan shi ku taimake shi in muhu idan kun riske shi ƙala ta'ala sai Allah ya sake cewa a aqarartum kun tabbatar bizalika da wannan wa akattum kun riƙi ƙabiltum kun riƙi ala zalikum isri kun riƙi alƙawari na akan cewa za ku yi haka ƙalu suka ce aqararna mun riƙa mun tabbatar mun yadda cewa duk wanda annabi ya riska cikin mu zai bar maganan annabta ya koma ya ba annabi Muhammadu qalu aqararna mun tabbatar qala sai Allah ya sake ce musu fashhadu to ku shaida ala anfusikum akan ku cewa in annabi yazo za ku bar annabi ku kobe annabi Muhammadu wa atba'ikum ku shaida ma mabiyanku wa ana ni Allah in ji Allah subhanahu wataala ma'akum tare da ku mina shahidina ina cikin masu shaida tare da ku cewa wa ana mina shahidina ma'akum ina cikin masu shaida tare da ku cewa a idan annabin ya zo za ku yi wannan ku shaida ni ma ina shaida ina muku wannan shaida to amma ku ji ku sani faman tawalla duk wanda ya bada baya na'am
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماء السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وإليه يرجعون ككرت أبو نعم nan kuwa ilaihi turja'un a nawa kira'a sai Allah ya ce ba man tawalla duk wanda ya bada baya ba da zalikal misaki bayan wannan alkawarin yayi alkawari zai ba annabi Muhammadu yayi alkawari zai bar annabtansa zai bar manzancinsa zai koma ya bi annabi sai ya juya baya ya canza wannan alkawarin fa ulaika waɗannan humul fasikuna sunansa fasikai ba ma mutanen kirki bane ballantana su zama annabawa kaga abin da Allah ya gaya ma annaba ce duk wanda ya ba da baya bayan yayi alƙawarin zai bi annabi Muhammadu to ba ma maganar annabta ake ba ba ma a cikin mutanen kirki sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su ba wanda ya canza daga abin da ya dau alƙawari na daga Allah dan ba sa saba mawa Allah ala nabiyyina wa alaihi musallatu wassalam to shine afa ghaira dinillahi tabbu shin yanzu wannan addinin Allah wai kuke nema ga addinin Allah ma kuna neman wani abu ba addinin Allah ba walahu aslama ga shi ga Allah ne ya miƙa wuya afata buhuna gaira dinin lahi yanzu kuna neman wani addinin Allah wa aslama lahu man fi samawati wal ardi gashi duk waɗanda suke cikin sammai da ƙasa duk sun sallama ma Allah duk halittun da ke sama da ƙasa na tudu da na ruwa sun sallama ma Allah dau an bisa biyayya wa karan da dole isaifi wasu da takobi wa ilaihi turja'un gare shi ne ya jama'a da ku ga Allah ne ake maida ku ko wa ilaihi ruja'una ga Allah ne ake maida su wa turja'una ilaihi ana maida ku zuwa ga Allah subhanahu wataala ya muku hukunci bisa abin da kuka aikata qul ko an karanta
qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاق وإسماعيل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل قيامس يا محمد صلى الله عليه وسلم آمنا مفا من إيماني بالله دا الله من إيماني دا الله ما أنزل علينا من إيماني دا أبن دا الله يسوكر بنا شيني القرآن ma unzila ala ibrahim mun yi imani da abin da Allah ya saukar mawa annabi ibrahim na littattafai din nan wa Isma'ila mun yi imani da abin da Allah ya saukan ma annabi Isma'ila wa Ishaqa da annabi Ishaqa wa Yaquba da annabi Yaquba mahaifin annabi Yusufa wani shi ake ce mawa Isra'ilu Ahem. wa Yaqub wal asbari da jikokin annabi Yaqub sune bani Isra'il annabawan bani Isra'il wato shi annabi yaqub baya cikin bani shine isra'ilu din in aka ce bani isra'il annabawan bani isra'il na farko shine annabi yusuf annabin su na karshe shine annabi isa na'am sauraka wa ma utiya musa mun yi imani da abin da aka baiwa annabi musa wa isa mun yi imani da abin da aka baiwa annabi isa wan nabiyuna mun yi imani da abin da aka baiwa annabawa bin rabbihim daga ubangijinsu la nufariqu ba ma rarrabewa baina hadin tsakanin wani daya minhum daga cikin annabawa bitasdiki ta hanyar mu gaskata wani wa takzibi da karyata wani wa nahnu lahu mu game da Allah muslimuna masu miƙa wuya ne kuma masu yi don Allah ne masu tsarkake aiki ne don Allah mukhlisuna masu tsarkake aikin su ne ga Allah subhanahu wataala
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ومن يبتغي دم متمن دينيني غير الإسلام وان مسلمش وان الدين مسلمش دينا أو مثلا الدين ده زي ما الله الدين ده شيء أيوه falan yuqbala minhu har abada ba za a karban mai wannan addinin ba wa huwa min al-khasirin yana cikin tababbu asararu fil akhirati a lahira kaifa taqaga ne ya hadi Allah Allah zai shiryar da kauman mutane ko ka ce la ya hadi Allah kaman Allah ba zai shiryar da mutanen da kafaru suka kafirce ba da imani bayan sun yi imani ba wa shahidu suka shaida wa shahadatu mu shaida wasu shine annar rasul haqqun cewa lallai annabin nan gaskiya ne وجاءهم البينات كما حجوجي يازو مسو حجوجي sun zo musu alhujjatu zahiratu sune hujjoji mabayyana amma kuma suka kafirce bayan waɗannan hujjojin mabayyana to aya Allah zai shirya da waɗannan mutanen wallahu shi Allah la yahdil qauman zalimina baya shirya da mutanen suka zama to azzalimai
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يقف يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أولئك waɗannan da suka yi irin wannan kafirci jaza'uhum sakamakon su kawai a wajen Allah abinda Allah zai musu anna alaihim la'anatallahi lallai tabbas la'ana Allah ne ta tabbata akan su kawai wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in da mutane gaba ɗaya su ma duk sun la'ance su khalidina fiya suna masu dawwama a cikin wannan la'anar ta Allah ai la'anati shine ma'ana suna dawwama cikin la'anar Allah din nan awin nari koko suna dawama a cikin wuta almadaluli biha alaiha wadda wutan nan da ba ambace ta ba anan to ai la'anar nan ita ta shirye da cewa wuta za su shiga da kalmar la'anar ne aka shirye da cewa lalle wuta ce makoman su in sun shiga wutan kuma ma dai la yukhaffafu anhum al'azab ba za a saukake musu azaba ba ba za a dan sassauta musu azaba ba wala hum yunzaruna ba za a kalle su irin kallo na rahama ba
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إلا الذين تابوا سيفوا لنزكتوبة min ba da zalika bayan wannan wa aslahu kuma suka gyara amalahum ayyukansu fa inna allaha lalle shi Allah ghafurun mai karban tuba ne lahum gare su rahimun mai jin kai ne bihim da su wannan zalla wannan aya da zamu karanta ta gaba ta sauka fil yahudi cikin sha'anin yahudawa ne Allah ce innal ladzina kafaru kaga wadannan da suka kafirce bi Isa suka kafirce ma annabi Isa ba da imanihim bi Musa bayan da sun yi imani da annabi Musa sun mazdadu kufuran sannan suka ƙara kafircewa bi Muhammadin da annabi Muhammadu. Lan tuqbala taubatuhum ba za a karɓi tubansu ba. Amma yaushe idza gargaru a lokacin da ransu ta zo makogoro. Idan ransu ta zo makogoro suka nemi su tuba a wannan lokacin to Allah ba zai karɓi tubansu ba. Wa matu kuffara ko kuma suka mutu suna kafirai ba su imani ba. Amma in kafin nan ne a za a karɓi tubansu in kafin wannan lokacin ne. wa'ulaika waɗannan umu dallon su ne ɓatattu innan lazina kafaru lallai waɗanda suka kafirce wa matu suka mutu wahum kuffaru suna kafirai ɗin nan falai yuqbala min ahadihim falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ba za a karɓa daga ɗayansu ba ko da zai zo da cikin ƙasa cike da ƙasa miqdara ma yamla'uha gurgurda abinda zai cika ƙasa na zinare ya zo da shi ran kiyama ba zai a karɓa ba a wajen shi don a fanshe shi wala wistadabi ko da ku ya kawo shi a matsayin fansa ulaika kaga waɗannan lahum azabun alimun mu'limun azaba mai raɗaɗi ya tabbata a gare su amma lahum min nasirin ba su da wani mataimaki a wajen Allah mani ina waɗanda za su hana Allah subhanahu wataala ya musu hukuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah mun zo ƙarshen wannan darasi a gobe za mu tashi darasi na tara da za mu tashi kallon tanalul birra subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin